أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون Allah madaukakin sarki yana yi mana bayanin nimomin da ya bani Isra'ila wanda muke tattaunawa a kansu su bani Isra'ila kamar yadda muka faɗa su yayin babban mutum ne annabin Allah Yakubu bayan Allah ya musu nimomi da yawa daga cikin nimomin bayan wanda muka faɗa a baya Allah ya ce wa in kuntum ya musa ku tuna ku bani Isra'ila lokacin da kuka cewa annabi Musa lan numina laka ba za mu yi imani da cewa wannan magana ta Allah ce ba hatta nar Allah jaharatan har sai mun ga Allah ido da ido mun gan shi kuru-kuru a fili abin da ya faru lokacin da annabi Musa ya tafi ganawa da Allah Musa samari ya yi musu gunki ta ɗan maraki har yana ƙara yana ihu suka yadda suna ganin shi Allah ne suka bauta masa suka biye Musa samari annabi Musa ya dawo ran sabace akan wannan aika-aika da suka yi har ya zubar da alluna duk suka tage banda na attaura to daga baya da ya mutu wa'azi suka nemi gafara Allah ya ce masu laifi marasa laifi su kashe su shi ne tubansu bayan Allah ya karbi tubansu ne haka an saukar da gajimare sun kashe su a duhu to sai annabi Musa sai da shi mutum saba'in da umarnin Allah manya-manya daga cikinsu je urufina je su gabatar da tuban wanda suka bauta ɗan maraƙi mutum saba'in ɗin nan kare zama cikin wanda suka bauta ɗan maraƙin ne annabi musa ya zaɓe su waktara musa ya kawo saba'ina rajulan min yuqatina da ya ɗauke su mutum saba'in ɗin nan su ne wanda ba su bauta wa gumaka ba ba su bauta wa ɗan maraƙin nan ba sai ya ce musu ku azumi ku tsabtace jikinku ku tsabtace suturanku ku zama cikin tsabta za mu je mu gana da Allah suka je urusina sai aka ce su tsaya daga baya annabi musa ya gaba sai ga jimare yolin laifi wani haske ya fito a fuskansa yayin da yake magana da allah ubangi a wannan lokacin ba wannan adam da yake iya kallon fuska annabi musa alaihi salam to su ma daga baka musu umarni sai suka ji maganan ubangiji to da suka ji maganan allah cewa yana gaya annabi musa a yi kaza a bar kaza a yi kaza a bar kaza to sai sai abu maimakon su gode wa Allah sai suka ce kai mu ba za mu yi imani wannan Allah ne yake magana ba sai mun gan shi kuru-kuru lan numin laka attanar Allah jawata ba za mu yi imani cewa wannan Allah ne yake magana ba sai mun gan shi kuru-kuru da idanun mu attanar Allah jawata ba ka zata musa ya kasu nan da nan sai tsawa Allah ya turo mala'ika ya tsawa mai ƙarfi sai suka mutu suna kallon junan su saba'in din nan suka yi ta mutuwa da suka mutu annabi musa sai hankalin sai tashi sai ce ya ubangiji na ɗebo mutanen nan sun ban mun baro su a baya waɗansu daga cikin zaɓaɓɓu daga cikin su manya na ɗebo muka zo za mu gana da kai to ya ubangiji yanzu idan na koma ni kaɗai me zan ce musu ai ban da wata hujjar da zan gaya musu cewa ba ni na kashe su ba su yadda واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي ai ya ubangiji da ka kashe ka kashe mu gaba ɗayan mu da ni da su a gaban sauran bani isra'ila amma yanzu sai da muka je wani waje ba kowa da kai sai ni dai su kuma ya ubangiji a kashe su in na kowa mai zan biya a sauran yan uwan bani isra'ila annabi musa ya taɓa kun allah to sai Allah ya take su suna gani suna tashi suna farfadowa shine wa akhadhu sayqatu wa antum tanzurun kuna gani ran Allah ya kashe su da wannan ƙara da aka yi musu kuma suna kallo suna tashi suna suna farfadowa annabi Musa Allah ya karbi addu'a
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون sai muka tashe ku bayan kun mutu ku mutum saba'in nan yanzu wannan shi ma baya cikin nemar da namu ji Allah yana cikin nemomin da Allah ke littafi wa bani Isra'ila yace wannan ma ai na cikin nemar da namu bayan na kashe ku kun ce wa annabi Musa ba za ku yi imani cewa ni nake magana ba sai kun ga Allah da idan saboda yin wannan tsauri da kuka yi na kai tsaurin ido da kuka yi Allah ya kashe ku gaba ɗaya annabi Musa ya roki Allah cewa Allah ya dawo da ku saboda bai da hujjar da zai ga mutanenka to Allah ya ce summa ba'athnakum sai muka taso da ku muka tayar da ku muka dawo muku da rayuwarku in ba'di mautukum bayan an yi an tsaura to mala'ika ya muku tsara kun ji tsawa mai karfi kun mutu من بعد موتكم لعلكم تشكرون ما يمكن ne ba saboda ku gode mini amma me muku gode mini sai ku fitar shi
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون nan an koma kinsan a bani isra'ila lokacin da suka shiga ɗimuwa sun shiga ɗimuwa na shekara arba'in suka shiga ɗimuwa kuma abin mamaki ɗimuwan nan annabi musa yana cikinsu annabi harun na cikinsu saboda saba wa mannin allah zai sa mutum duk lokacin da zai yi abota da mutane to ya yi ƙoƙari abota da mutanen kirki ko yaya ka zauna da mutumin kirki za ka ɗauki ɗabi'a ta mai kyau ko yaya ka zauna da mutumin banza za ka ɗauki mugun ɗabi'a a wajensa to da haka idan za ka yi abota ka yi abota da mutumin kirki saboda ka koyi aikin kirki ka ga annabi Musa da annabi Haruna manya-manyan annabawa ne amma saboda mutanen sun yi laifi sun saba wa Allah to duk fushin Allah sai ya haɗa da su gaba ɗaya don haka Allah yake a je a yaƙi waɗansu mutane jira-jirawa annabi musa ya tura wajen yake je su duba yaya mutanen suke suka yi suka gansu manya-manyan mutane suna ganin kamar ba za su iya da su ba sai suka da suka ce masa a lannar kula bai yana cewa a fara jami'ar lalzina ya kafuna an amallah ya mata kula da yin ba sai za da falta sai na ƙwayar lafi tawakkalu wa in na nan kula ta ya kuji nuna fa in ya kuji nuna fa in na dakiru fara jami'ar lalzina ya kafuna har da yake cewa arba'ina sanatan ya fi huna filar da suka ce ba za su shiga ba in na hauna fa'ido annai mu za ta kare rabbi ni la amliku illa nafsi wa akhi wa furuq bayna wa bayna qawli fasiqi qala innaha muharramatun alayhi arba'ina sanatan yatihuna fil ardh to sai da suka yi shekara arba'in suka bata a waje guda daya tsakanin misra da sham a wannan wajen abin ya faru suka ce mu kan muna nan ba za mu shiga ko ina ba lan nadkhula abadan hatta yakhruju minha har sai wayannan mutanen sun fita ko mutanen su ne Allah ta zai ya yake su suka ce su ba za su shiga ba to ce wanda inna wa na qaidu na innan to sai Allah ya ce to ku zauna sai da suka shekara arba'in a waje daya sai sun tashi da safe sun yi tafiya sun yi tafiya sun yi tafiya sun yi tafiya sun gaji sun nemi waje suna hutawa gari na wayewa sai su ga inda suka fara biya haka suka yi shekara arba'in suka yi wannan wahala amma da yake suna tare da mutanen kirki annabawa ko annabi musa to sai ya ba sa fama da rashin abinci ana ba su abinci allah ya sako musu da abinci daga sama da zuma da gasashen tsuntsu suna ci amma kowa zai ci ne wato zai ɗibi abin da zai shi a wannan lokacin in mutum ya ɗiba sai gobe ya ci sai lalace amma ran jimma mutum zai ya ɗiba na jimma da na asaba saboda ba a sako musu da shi ranar asaba amma kowace rana ana sako musu da shi sannan rigunansu ba sa yagewa ba sa yin datti ba sa yin ƙwarƙwata saboda ne suna tare da annabawa su laifinsu da suka yi ya shafi annabawa biyayyen da annabawa suka yi su kuma amfanin ya same su don da suka yi ne ya su mutu haka ba su samu abinci ba ba za su samu abin sha ba kayan sai da su lalace su yi yaji a jikinsu amma saboda wannan albarkan wannan annabawa rana ma ba sa sha sai rana sai rana sai Allah saukar musu da inuwa shine Allah ne yake cewa wa zallalna alaihimul ghamama idan idan suna cikin wannan wannan ciwo nasu wannan dimuwa nasu da suka yi na shekara arba'in din nan sai rana ta yi zafi Allah ta ce mu sako musu da gajimare mu rusa rana sai su samu sanyi wa zallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa sai mu saukar musu da mando na juma'a wani suka ce zuma ne wani suka ce kuma a wai nau'i ne na abinci da yake zuba akan bishiya idan ya zuba akan bishiyan in mutum abinci ne ya ciye mai wato da niyan cin abinci ne sai ya zama abinci in kuma aka sa masa ruwa sai ya zama abin sha sun almanna wa salwa wa wallanna alaihimul ghamama a cikin wannan imuwa nasu na bata idan rana ta yi zafi sai mu sako gajimare ya yi musu inuwa ya kare musu zafin rana in yi waye da ne su da kishin ruwa wa an zanna alaimun manna wasu sallai sai mu sauka musu da manɗo na zuma da kuma soyayyen tsuntsu suna ci Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga cikin daɗaɗan abubuwan da muka azurta ku da su tunda wannan zuma ba sai ya suka yi ba wannan tsuntsu da ake kawo musu ba sai ya suka yi ba Allah ne da ganin daman sai ya azurta su da shi kullum kai ba ta mara zanna ku Allah ya ce ku shi abin da muka azurta ku da shi wa ma wala muna abin da kuka yi nan ba ku zalunce mu ba in ji Allah walakin kanu anfusuhum yuzlimun sai dai su wanda suke wannan aiki su da suka zalunci kansu amma Allah kan ba a zaluntansa baya zalunta inna Allah la yazlimu mithqala dharra wani ta kwasa ne mu ba'ifa idan haka Allah ya ce wa ma zalamuna mu dai ba ku zalunce mu ba da wannan tsaurin kai naku da kuke yi da taurin kan nan da kuke yi ba ku zalunce mu ba in ji Allah walakin kana an kusa yamlimuna sai dai sun kasance su wa'annan bani Isra'ila kansu suka zalunta
وإذ أدركوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا هبطة يغفر لهم خطاياكم وسنزيد المحسنين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية suka ce idan muka shiga wannan gari can bayan Allah ya bayyana musu wannan neman da ya mutu a cikin imuwar da suka yi wai kun nurkul wali alqarya sai muka ce musu udkhul wali alqarya ku shiga wannan gari wannan gari kasan misra ne ko ariha Allah ya ce shiga fa kullu min ayati shitum ragadan duk abin da kuka samu mai kyau ku ci mun ba ku kuma a yalwace ragadan amma bai idan za ku so garin warkulul baba sujjadan za ku shiga ta kofar gari kuma za ku ce kuna masu sujjada saboda laifin da kuka yi idan kuna shiga garin za ku shiga gari da sujjada kuma kuna faɗan wannan kalmomi cewa Allah ya mana gafara wa qulu fitatu Allah ka yafe mana kankare mana zunubanmu to ka san bani Isra'ila su kullum in aka ce ku yi kaza sai su yi saɓanin nan Allah ya ce musu ku shiga wannan gari na Misra ko Ariha ku so kuna masu sujjada sai suka shiga da jadigindi Allah kuma sujjada ya ce su wa kullu hiqqatu Allah ya ce ku dinga cewa hiqqa Allah ya yi ya ce mana zunubanmu sai suna cewa hiqqatu suna suka shiga da jadigindi kuma suka juya kalmar da Allah yake su faɗa ba ita suka faɗa ba wannan shine tsaurin kai na bane sawai warkulul babu sujjaran ku shiga wannan kofan wannan gari kuna masu sujjira wa kullu rabbin kuna cewa Allah ka yafe mana zunuban idan kuka yi haka yughfar lakum khatayakum sai sai yafe muku zunuban ku gaba daya fa sanajidul muhsinina duk wanda suke kyautatawa suke abin da ya kamata na kwarai suka kyauta wa kansu sai mu tsara musu saboda sun kyautata dama idan mutum kyakkyawan abu ainihin ninka masa ake amma idan mutum ya yi saɓanin haka za a ba shi gwargwadon abin da ya yi ba za a ƙara ba amma ta yaya za a ce ku shiga gari kuna masu sujjada ku shiga kuna jadagindi a ce ku nemi gabara ku shiga kuna faɗin wani kalma daban wanda ba shi ba wadda haka duk wanda suka shiga da sujjada su kan su ne suka bi umarnin Allah Allah yana cewa na waje wai da kaga rabbuka min bani min bani cewa Allah ya yi alkawari da bani Isra'ila al-muhim da Allah ya ce musu shiga da sujjada sai suka yi suka ce shiga da sujjada suka shiga da jadajindi kuma ga kalman da Allah ya gaya musu cewa su nemi gafara da a wajen Allah sai suna cewa hindatu fi sha'arati hindatu fi sha'arati suna jadajindi suna faɗan haka to kaga wannan saba wa Allah ne da gangan Allah ya ce duk wanda ya kyautata to za mu ƙara masa fa sanajiyul muhsinin na'am فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم وإن سكت على انتكنسوا فبدل سيسك تنزع الذين ظلموا وإن وند سكت على انتكنسوا لسك تنزع قولا غير الذي قيل لهم مجانا دا aka gaya musu daban sai suka canza suka wadi wata magana daban wanda ba shi ya gaya musu su ce hiddatun sai suna cewa hiddatun fi sha'awati an ce ce hiddatun sai suka ce hiddatun an ce shiga da sujjada suka shiga da jarumai فأنزلنا الذين ظلموا رجزا أنزلنا الذين ظلموا رجزا من السماء wanda suka yi haka sai muka saukar musu azaba daga sama inji Allah saboda ne lima kanu yafsukuna saboda wannan aiki na sabawa Allah da suka yi abinda Allah ya shi daban abinda abinda kuma suka aikata daban a aikace aikin da aka ce su yi suka canza maganar da aka ce su faɗa suka canza wannan sabi kenan na bani Isra'ila
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
وإذ استسقي موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت من اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين وإذ استسقي شنو لوكاشن دا متانين النبي موسى bayan ana kawo musu waɗannan alkhairai sun tsoga shi daga sama ga kuma mando na zuma suna sha su suka ce musa mu fa ruwa muke so muna son ruwan sha muna samun abinci amma babu ruwan sha suka nemi ya shayar da su yusuf ka musa da kawai mutanen su suka nemi ya sama musu ruwan sha Allah ya ce fa kulna sai muka ce idrib bi asakal hajar wannan dutse wannan sandan kan nan ka buji wannan dutse da shi فانفجرت من اثنتا عشرة عينا take annabi Musa yana bugun dutse sai dutse ya yi hanyoyin ruwa daban-daban guda goma sha biyu daban-daban adadin dangogin bane Isra'ila dama dangi ne goma sha biyu fanfajarat minusata asharat aina sai idan yin ruwa suka kece guda goma sha biyu cikin wannan dutse da Musa ya buga da sandarsa kai ma ka san wannan sandan ba ta haka kawai ba ce sanda ce ta annabi musa yana cikin ayoyinsa da mujizoyinsa akwai sanda akwai sa hannu a biyu ya fitar da haske sannan kuma akwai fari da kwarkwaci da aka yi mazuwa sannan alaimu tufana wanda aka yi turo bani isra'ila kenan wa arsalna alayhim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin to kaga wannan ayoyi ne wanda aka azabtar da su da bani isra'ila saboda mu'jizan Allah Musa aka musu tufana ga fari al jarad wal qummala ga kwarkwati wad dafadi'a ga kwadi wad dama sai mutum bani isra'ila sai sun debo ruwa za su sha sai ya zama jini amma wanda ba ga mutanen annabi musa sai su ɗibi ruwa lafiya lau su sha har ta kai su ce to kai bani isra'ila mabiyin annabi musa ya kurɓi ruwa ya zuba a bakin wannan tunda shi ya kurɓa ruwa ne to duk da haka sai ya zama jini saboda saɓawa Allah da suka yi to kaga mutanen da su suna yin laifi za a za a hukunta su tun daga duniya za a fara amma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda annabi yana cikin mu ake jinkiri kuma a yayin jinkirin nan in mutum yana ne gafara shi ke an masa gafara saboda abin da Allah yake cewa yana cewa wa ma kana Allah li yu'adhibahu wa anta fihi Allah ba zai azabtar da su ba matukar kana cikin su to lokacin da za ka nan fa wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum mustaghfirun in dai suna yin istighfari ko da annabi baya nan kamar wannan lokaci ba ma ganin annabi a cikin mu annabi ya faku to me me za mu rike Allah ya mana gafara Allah ya ce istighfari in dai muna so mu kuɓuce wa azabar Allah tun daga duniya har zuwa lahira to mu rike yawan istighfari sai za manzo Allah yake cewa aljanna ta yi daɗi ga wanda aka samu istighfari da yawa a cikin kayansa طوبى لمن يوجد استغفار كثير في wato aljanna ta yi daɗi ga wanda aka samu istighfari da yawa a cikin kayansa a lahira sai sa malamai suke gaya mana kullum mu rike yawan istighfari yawan salatin annabi yawan la ilaha illallah da yawan karatu alqur'ani saboda idan mutum ya je lahira da mugun abu to mala'iku za su bige shi kwayoyin cuta ko su ne abinda mala'iku ba sa so yadda ka san dai mutum ya tafi wata ƙasa a kama shi da koken ko wani ƙwayan wiwi taban wiwi ko su ƙwayoyin da aka haramta ka ga yi shiga hannun hukuma sai abin da hali wata hukuma wata ƙasan ma kisa take daga an kama mutum da shi kenan ya tafi wasu kuma duka zuwa prison to su mala'iku ba sa so mutum ya zo musu da kwayoyin cuta to kwayoyin cutar nan bai maganin su istighfari dan haka mutum ya yau ce istighfari shine maganin duka a lahira saboda idan ka je da cuta da da kwayoyin cuta lahira za a maka duka to me maganin wannan duka yawan istighfari a duniya salatin annabi kuwa in mutum yana so ya samu masauki da sauri idan ya je lahira to yawa ce wa annabi salati in ya yawa ce wa annabi salati to zai samu masauki da sauri a lahira saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabukum ladayya yawm al-qiyamati aktsarukum alayya salatan wanda suka fi kusa da ni a ranar tashin alkiyama su ne wanda suka fi yawan yi mini salati a duniya la ilaha illallah kuwa shine maganin tukawa da imani in kana so ka tuka da imani to ka yau da faɗin la ilaha illallah saboda mutum Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit idan mutum abin da ya saba faɗa a maganarsa na yau da kullum to da shi yake cikawa kaga in ka saba da la ilaha illallah in ka zo cikawa ba wahala sai ka faɗa kuma duk wanda ya cika da wannan kalma la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to ana yi masa kyakkyawan zato zalla sallallahu alaihi wasallam ya faɗi usbobi wanda idan mutum ya mutu a wannan sifa to ana masa kyakkyawan zato mutum na farko mutum ya mutu yana faɗin kalmar shahada ya zo mutuwa ya ce zama ƙarshen maganarsa ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan ana ana masa kyakkyawan zaton ya cika da imani ko ko mutum mumini ya rasu a ga goshinsa ya hada zufa to an ga mutum goshinsa ya hada zufa to wannan alama mutumin kirki sannan mutum ya mutu daren juma'a ko ranar juma'a shi ma ana masa kyakkyawan zaton mutumin kirki da sauran alamomi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da shi yake gane mutumin kirki ya rasu Allah ya sa mu cika da kyau da imani albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga mutanen mai Musa ga yanayin da suke suka ce wa idistasqa Musa li qaumihi da lokacin da mutanen annabi Musa suka nemi ya shayar da su ruwa tunda suna samun abinci suna da bukatar ruwa fa qulna burib Allah ya ce masa ibrib bi asaka al-hajara ka bugi wannan dutse da sandan nan taka da ya buga fanfajarat bi 12 ayna a wani waje fan ba ta sun da ta shara ta aina sai idanuwa guda goma sha biyu suka kece adadin dangogin bani isra'ila kada ne wa kullu unatin mashrabahum kowanne daga cikin su sun san mashayarsu su dangogi goma sha biyu nan ƙofofi ne dama guda goma sha biyu don haka kowane dangi ya san inda yake shan ruwansa kowa ya san gidansu da haka inda yin gidanku suke nan za ka a kadayi wa kullu nasu hakika kowace mutane daga cikin dangogi sha biyun nan halima sun san mashirabin mashayar ba wanda zai je ta a mashayan waɗansu kowa da mashayansa kulu washrabu Allah ya ce ku ci washrabu ku sha kulu ku ci washrabu ku sha mulkin layi daga arzikin Allah. Allah ne yake arziki ya saukar da ruwa daga sama, ka yi shuka ya ba wa ƙasa umarni ta tsirar da tsiro, ba dabaranka ba, ba hikimarka ba. Dama arzikin mu kan mu mutanen duniya duka yana sama ne. Allah yana cewa su sama ya rizkukun wa ma tu'adu. Allah ya ce kulu washrabu ku ci ku sha min rizqillahi daga arzikin Allah yau ko mutum ne je yi wahala ya ciyar da kansa ya ciyar da iyalansa to daga arzikin Allah ya samu ba wai arzikinsa ba ne a cikin arzikin Allah ne wanda ya yanka mata wala ta so fi lardu musulmina kada ku yi yawo a bayan kasa kuna kuna barna ta alherori da yawa Allah ya muku maimakon ku gode masa kuma sai ku yi ta barna a bayan kasa Allah ya ce kada ku yi haka kada ku yi barna a bayan haka
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الملة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
فإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغدر من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويكفرون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله يتبع da mana bayanin su bani Isra'ila din nan dai yana cewa wayin kuntum ya Musa ya Rasulullah ka tuna lokacin da bani Isra'ila suka ce wa Annabi Musa mun san bani Isra'ila suka ce masa lan nasbira ala ta'amin wahid mu ba ne Musa gaskiya mu ba abinci ɗaya ya gundure mu gaskiya abincin nan ba kullum da ya kaci kaza misali kullum ta yanko kan da sun kyauta ba sai sun je sun nema ba sai sun wahala ba a kawo musu zuma mai daɗi suna sha ko kuma wani abu mai kama da nono suna sha in rana ya yi zafi a kawo musu gajimare su samu inuwa amma suka ce gaskiya mu kan abinci guda ɗaya ya gundule mu gaskiya dan nazira ala ta'amin wahid ba za mu yi hakuri da abinci guda ɗaya ba har abada to ya kuke so fadu na rabbaka musa ka roƙa mana ubangijin ka wani ba ba kana da ubangiji ba ka roƙa mana shi yukhrij lana min ma tunbitu al-ard abinda muke so ya fitar mana da abinda kasa ke tsirarwa ana so ko musu nama fa gasashe tsuntsu daga sama gasashe ake so ko musu amma sun ce a su ba sa son abinci su sun fi son tsire-tsire min bakliha wa kista'iha wa fumiha wa adasiha wa basaliha wayannan waɗansu nau'o'i ne na abinci duk abin da yake fitowa bayan ƙasa irin su kokomba irin su karas irin wayannan wasu ke so sun kace baklo duk wani abin da yake yaɗu a bayan ƙasa yake fitowa irin masu wake da sauran iska shine kokumba fumiha fum kuma kan ɗauki wake gyaɗa da sauransu da sauransu da tsire na yayin itatuwa na na hatsi basal albasa to irin wayannan abubuwan da suke nema ku da ake saukar muku da tsuntsu ga sai daga sama kuna ci ga wani abu mai kama da nono kuna sha ko zuma amma ku ce ku kuna son ganye kuke so ganye ya ce abin da kasa ya fitar fumiya wa adasiya shi ko adas wani abinci ne wanda bamu da shi a nan amma a kasashen laraba akwai shi yana nan kaman ja ne haka ko kuma kaman ruwan goro haka kalansa yake larabawa suna amfani da shi suna yin sa kaman fate kaman gote haka suke suke yin sa yayan adasin yana nan kaman kaman a ɓargar jero haka dawa haka yayan sa yayan da dawa girma amma a fassashe suke ga su nan da shi nan dai da yawa a ƙasar larabawa adasin suna dafawa suna yin su kaman fate haka kaman miya to ga ai ga abubuwan Allah yana ba ku na jin daɗi amma kuka ce ku ba shi kuke so ba bani isra'ila ce min baqliha wa qistaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha kuka ce su abin da kuke so kenan qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair in yanzu canji za ku nema a baku abin da bai kai wanda kuke samu ba billadhi huwa adna wanda yake adna shi ne irin su albasa din su adas su a kukumba da sauransu ai wannan ba su kai kaza ba ba su kai nama amfani ba ba su kai zuma amfani ba balle nono amma sun ce su ba wannan suke zaba su dai ga wanda suke su shi ne Allah ce a tasabbi ne lalazi wa adna shin haka za ku canza da abin da yake ƙasa wanda bai kai wancan daraja da kima ba ai albasa ko kokumba ai bai kai nama kima ba bai kai zuma kima ba to ta yaya za a yi ku canza mafi kankanta da abu mafi girma ga abu mafi daraja da ake baku abu mafi kima da ake baku kun ce a ku mafi kankanta kuke so a tazzabin lajiwa adna bil lajiwa kai to shi kenan tun da kuke so ibidu misra shi kenan ku je garin za ku samu wannan din ina ce shi kuke so fa inna lakum ma sa'altu to za ku samu zan daina kawo kaza ko kuma gasasshen tuntu da zuma zan daina wannan in ji Allah wani fa inna lakum ma sa'altu duk abin da kuka tambaya na canji din mafi karancin da kuke so zan ba ku sai in janye mafi fitin da na ba ku a da fadribat alaihim zillatu wal maskana Allah ya ce sai muka buga mu tasku da wulakanci duk inda ba yahuda yake za a ganshi a wulakance ki sai ga har yau babu kasan da za ka ta wannan kasan yahudu sai kasa guda ɗaya da ake faɗa kai har yanzu shi ne a isra'il har yau ana faɗa akan kasan falastin sun ce kasan suka suka kwata sun fi kowa dukiya a duniya kuma sun fi kowa kaskanci a duniya tunda har yau ba su da kasan kansu kiristoci suna da kasashe amma ba za ka ɗaga wata ƙasa ka ta wannan kasan yahudu ba ne sai yan shekarun bayan nan da musulai shekara ɗari ba so kwace ƙasan falastin suka yanki ƙasan a ciki suka ce nan ne isra'il wanda har gaba da gobe fada ake a wajen har gaba da biyu fada ake a wajen ba a yadda da wannan ƙasa ta su ba saboda ne saboda Allah ya buga musu kusku da wulaƙanci duk wani kaskanci yana kan su ne masu kudin duniya ko su ne kaskantattu a duniya saboda ba wanda ya kai sanin duniya su yahudi zaga wannan izgiranci na barin isra'ila wato ya jawo musu bala'o'i da yawa mafi zalikun bala'un min rabbikum azim ya ja musu bala'o'i da yawa Allah ya yi musu ni'imomi amma maimakon su gode wa ni'imomin Allah ya ƙara musu sai suka kafirce zama Allah ka'idarsa cewa la in shakartum la azidannakum in na maka nima ka gode mini sai in ƙara maka ba sai ka roƙe ni ba godiya shine neman ƙari amma in ka musu ce sai in raba ka da niman ma da ne maka to ka gare su bani Isra'ila ana ta lissafa mana nemomin da Allah ya musu tun daga tseratar da su daga hannun makiyinsu da yawaita su da yayi da ba su shugabanci a hannun ya gaya za su yi da kuma ya wato annabi Musa ya tafi zai gana da shi suka je suka suka bauta wa gunki Allah ya yafe musu duk wannan nima sannan suka ji annabi Musa wasu ɗan daga cikin su suka yi suka ji maganar Allah wannan ma nima ce to haka ya aka ta lissafa mana nimomin da Allah ya yi wa bani Isra'ila har aka zo da suka shiga nimuwa yadda Allah yake rufe su da gajimare idan rana ta yi zafi kuma yana sauko musu da tsuntsu daga sama ga sushe da kuma zuma da suka nemi ruwan sha Allah ya ce to Musa ka bugi dutsen nan da sandarka saboda samu ruwan sha kaga wannan duka nima ne Allah ya bani Isra'ila ko mu'jiza ce ta annabi Isa a ta annabi Musa alaihi salam amma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wata rana an yi tafiya da aka yi tafiya ana hanyar dawowa sai ya zama ba su da ruwa ruwan da ya rage bai wuce na sha ba ga lokacin sallah ya yi ko babu ruwa sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce a kawo babban ƙwarya aka kawo ƙwarya sai ya ce a cikin ku waye ne ya rage ruwa a cikin butarsa sai wani ce shi ya rage aka ce ya kawo annabi ya ce da zan saka hannuna a cikin wannan daro ko ƙwarya ka zuba ruwa a kai na sallallahu alaihi ya sa hannunsa a ciki ya zuba ruwa sai ga ruwa ya cika ƙwarya ya shayar da mutum dubu da ɗari biyar dabbobin suka sha suka yi wanka suka yi guduri mun saba gani ruwa yana fita daga cikin dutse ko ba haka ba amma ba taba ganin ruwa ya fita daga yatsa ba sai dai ruwan ciwo amma ruwa mai daɗi a sha a yi wanka sai na nun annabi muhammad da haka idan ka haɗa irin mujizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mujoyin sauran annabawa sai ya ga nasa ya fi nasu kamar yadda ya fi su annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya zo jikin wata rijiya sun fito yaki rijiyar babu ruwa a cikinta annabi zai da ya tofa yawa ciki sai ga rijiya ta ciko da ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake tona fandam ganuwa za a yakin ganuwa da suke tonawa to kusa da gidan wani sahabi ne shi wannan sahabi sai ya ga fuskan manzo Allah kamar ana da bukatar za a ci abinci sai ya je gida bai shawarci manzo Allah ba sai ya je gida sai samu iyalinsa sai Allah ne muke da shi ne yau a gidan nan yace to akwai dai wani dan kafan akuya guda daya sai kuma dan kulli da gari bai da yawa ce to mu shirya shi ne abinci madaidaici za mu kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai jara shi abincin daga yau na mutum ɗaya ko biyu ba aka lallaba aka yi to sai ya fito bayan an gama sai zai rada wa manzon Allah ya ce ya rasulullah mun ga kama ana bukatar abin tabawa to ga ɗan ruwa nan mun shirya a gida amma ba yi da yawa kai kaɗai za ka zo ko ku biyu kar ku wuce haka a gaya masa annabi sai ya shela ku je mu haɗu a gidan wane mu haɗu a gidan wane bawan Allah nan sai hankalin sai tashi suna zuwa manzo Allah ya ta shiga mutum goma goma ana ci ana fitowa suka shiga mutum goma su su koshi su fito mutum goma su ci su koshi su fito mutum goma su shiga su ci su koshi su fito haka aka yi dukkan su suka ci suka koshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce koshi kuma abincin yana nan kaga wannan mujizan annabi Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam mujizoyinsa ba su da iyaka suna da yawan gaske wata rana wani mutum ya ga ya sa manzo Allah yana wa'azi jama'a sun taru sai ya ce wai wancan wane ne aka ce wai ne ya zo shi Allah ya aiko shi yana kira zuwa ga Allah sai ya maza ku sai jini yake faruwa da ya zo wajen sai ya ce me kuke yi ne a nan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya masa sai ce to shi ba zai imani ba har sai wannan daman nasa ya yi imani annabi ya ce kai damo wa kace sai da wa ya ce na sai da ba wani abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah da harshen ka guda biyu sai dai wai magana na sai da kai manzon Allah ne mutum kawai sai yadda damo ya burkice sai ya musulunta kaga mu'jizar manzo Allah ne ta damo yayi magana har yanzu wata rana wani mutum maciyayi kura ya farma dabbobinsa akuyoyinsa sai su daga tani da kyar ya raba kuran da akuyoyin sai kura ta koma je da take kai wannan ya raba ni da abinci na sai mutum yana mamaki yau ba kura tana magana sai kura ce mamaki kake yi ke kwarai kuwa ai ba san kowa da magana ba sai ce ai wannan ba shi ne abin mamaki abin mamaki ganga muhammadu ya zo yana kiran ku zuwa ga allah kun ki ta ce kai ni kam yau da zan samu mai mun garin dabbobi na da na je na musulunta sai je kala maka kura aka bata ajiyar nama ya tafi ya je ya musulunta a wajen annabi muhammadu ya dawo kuma dabbobin sa lafiya lau ba wanda ya taba sai da shi ya dauki akuya ɗaya ya bata ya bata tukui to kaga mu'jizar manzo Allah ya sa kura magana wani rakumi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa sai ya ga wasu mutane suna fama da rakumin su ya birkice manzo Allah zai je wajen sai suka ce ya rasulullahi karka je kada ya cutar da kai manzo Allah yana zuwa sai raƙumi ya zo wajen manzo Allah yayi magana da manzo Allah manzo Allah ce ku ji tsoron Allah ku rika ba wannan dabba abinci ya ce ba ku kulawa ne haka kuma wani raƙumin har yanzu aka ga ya rugo ya zo zan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yi magana da manzo Allah manzo Allah ce ina masu raƙumin nan sai ga su nan ce wannan raƙumin ya samu ƙaron ku ya ce tun yana ƙarami kuke lafta shi kuka amfana da shi ya girma ya tsufa yanzu babu ruwanku da shi ba kwa kulawa da shi ya ji kuna cewa za ku yi watannansa sai annabi ya ce to ni idan kun sayar min da shi ku ba ku ku sayar mun da shi saboda kada ayi watan ɗinka suka ce ya rasulullah inda kake so haka zai da haka su ba za su sayar da shi ko ba za su yi watan ɗinka suka ce za su bar shi har mutuwarsa suka bar shi har mutuwarsa to kaga saboda me saboda mu'jizan annabi muhammad wata rana wani mutum ya zo zan manzo Allah mutumin kauye ne sai ce ya rasulullah ni ina so yau ka gwada min wata mu'jiza da zan je in gaya mutanen garin mu cewa na ga annabi kuma ya mun mu'jiza yace me kake so a maka yace a ni dai duk abin da kai mu yace ka faɗa abin da kake so a duk abin da kai sai yace to ga wata bishiya can ka je ka ce mata Muhammadu yana kiranta sallallahu alaihi wasallam bishiyar na ka ta ciro sayoyinta ta jawo ta zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alayka ya rasulullah mutum ya ce ya rasu Allah ka bari maka sujjada ya ce a'a da Allah ya da wani ya wani sujjada da Allah ya umarni mace ta yi wa mijinta sujjada saboda biyayya manzo Allah in ya rike duwatsu a hannunsa tasbihi suke sallallahu alaihi wa sallam to haka kenan ka hada mujizojin manzo Allah da sauran mujizojin annabawa to za a ga na manzo Allah in nan fa ya fi nasu ba ma haɗi sannan ka gama wajen annabi musa ya doki sanda a doki sanda ya doki dutse dutse ya fitar da ruwa amma manzo Allah shi ya tsunsa ne yake fitar da ruwa to kaga ba za ka haɗa wancan mujiza da wannan mujiza ba dutse dai ko yanzu muna ganin dutse na fitar da ruwa amma ya ta ba mu ga yana fitar da ruwa don ka da wancan mujizan za ga wannan mujizan ta fi wancan yadda manzo Allah ya ce annabawa haka mujizar ta ta fita su wannan duka yana cikin nimomin da Allah ya yi wa bani Isra'ila ya shayar da su bayan ya shayar da su kuma sai suka ce to su kan yanzu canji suke nema akan kayan daɗin da Allah yake ba su suna nema a ba su tsire-tsire abin da kasa ya fitar Allah ya ce a tasabbi da lazi wa ne da lazi wa kai ibi tu misra ko ku shigo gari ku zo bayin lakum ma sa'altu abinda kuka neman ne za ku samu tunda sai kuke so wa bi bal alayhim azillatu wal maskana sai Allah ya buga mu kasku da wulakanci duk inda wa yahuda yake wulakantacce ne za ka ga ba yahuda ya fito kasan duniya yana neman inda zai aiki daga shi sai jinsinsa guda ɗaya sai kek kullum yana cikin rana yana shimfiɗa mana kwalta yana fi shimfiɗa wa al'umma annabi muhammadu kwalta kaga nan an kaskantar da shi ya zo ya hidima wa al'umma annabi muhammadu jiragen nan su suke kerawa motocin nan su suke kerawa mashina kekuna da sauran injina duka duk saboda su hidimta wa al'umma manzon allah ko sun sani ko ba sani ba haka bai wuce a duk inda yake an buga masa tasku da wulakanci driba alaihi zillatu wal maskana fa ba'u bi ghadab min Allah sai suka dawo kuma da fitan Allah maimakon su dawo da su gode wa Allah su samu ƙari sai suka saba wa Allah sai suka samu fitan Allah zalika bi annahu kanu yakfuruna bi ayati Allah me yasa suka dawo da fushin Allah sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah ayoyi dai mun gan su da yawa inda muka fara kisoshin bani Isra'ila nan muna faɗin wato nimomi daban-daban daban-daban da Allah ya bani Isra'ila amma duk cikin wannan nimomi babu wanda suka gode wa Allah sai dai Allah ya so su yi kaza su kuma su ce su ga yadda suke so za suke ga yadda suke so su yi Allah ce ga yadda muke so su ya mu ga yadda muke so Allah ce to ku je ku yadda kuke so ba za su ga daidai ba kuma to duk mutumin da Allah ya ce masa ga yadda nake so ka yi shi kuma yadda yake so to ba zai ga daidai ba don haka dan adam ya yi kokari ya tsaya kan umarnin Allah da ya bashi gurgudun iyawansa abin da aka hane shi ya yi kokari ya hannu gurgudun iyawansa amma kar ya ce zai yi wa Allah dabara don su bani ka yalayin wannan na da yawa nan gaba kaɗan za a zo maganan kifi da aka yi da su cewa ba za su yi farautar kifi ranar asabar ba shi ma su yi da barbarinsu to duka wannan Allah ya mana bayani ne ba wai ba na gaya mana kawai don mu ji kisan mu ji daɗi ba ne a'a ba shafa labari tuni ba ne ba kunnen ka nawa ba ne a ana gaya mana ne saboda mu samu wa'azi a ciki mu samu abin izina a ciki wayin can ga abin da suka yi ga hukuncin da aka musu ga laifin da suka yi ga hukuncin da aka musu don haka kai kokari ka kauce wa laifin da suka yi kai wa Allah biyayya ka samu kyakkyawan sakamako Allah ya ba mu ikon haka ذلك abin da ya kawo ka yakfuruna bi ayati llahi suna kafa cewa ayoyin Allah duk wa'annan nimomi da Allah ya musu ayoyin Allah ne wa yakfuruna nabiyina ko ba sai haka ba suna kashe annabawan Allah kuma kisan nan ba tare da wani haƙƙi ba ya ma za mutum ya kashe annabi da wani haƙƙi sun kashe annabi haya annabi haya yana gudu suna bin sa yana gudu yana gudu suna bin sa yana gudu yana sai ya shiga tsakanin wata bishiya yana zuwa bishiya ta bude ya shiga sai ta haɗe da ta haɗe sai ga rigansa ta waje so ga rigan sai suka hau kan bishiyar suka sa zarto suna yankewa suna yankewa suna yankewa da aka kusa kanta yana kokarin zai fita Allah ya ce in ka fita ka fita cikin annabawa na haka suka raba shi da bai haƙƙin ba tare da wani haƙƙi بني إسرائيل sun kashe annabawa da yawa wa yaktu annabiyina bi ghairi haqq bi ghairi haqq sun kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi ba zalika yin su haka bima asau abinda ta Allah musu haka saboda saba wa Allah da suka yi zalika bima asau wa kanu ya'tadun kuma sun kasance sun wuce iyaka sun wuce iyaka na rashin godiya wa Allah sun wuce iyaka na rashin imani da Allah sun wuce iyaka na rashin aikata abin da Allah yake su yi suna aikata sun zuciyarsu kuma sun yi wato sun wuce iyakan Allah da kashe annabawan Allah fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun wadansu annabawan sun karyata su wadansu kuma sun kashe su wannan duk aiki na bani Isra'ila Allah ya gyara mana zukatanmu Allah ya sa mana da nimomin da ya mana mai ta gode mata Allah ya ba mu ikon bin umarninsa gurgudun iyawa Allah ya ba mu ikon kaucewa abin da yake mu kaucewa za mu dakata a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lalanta abin da muka kusa Allah ya mana gafara Allah ya mana rahama cikin wannan wata Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya yanta wuyayen mutum wanda yake yanta cikin wannan wata daga shiga wuta albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kanmu jikan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka shaunan mu da alheri kasan mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba duk wanda ya zo wannan wuri yana da wata damuwa Allah ya yi masa duk wanda ya zo wannan wuri yana da bukata Allah ya biya masa barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatihar salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجاه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم